الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikin wannan yini na laraba shi daga watan zulkaida shekara ta dubu daya da dari hudu na sha shida jazakumullah khairan sha shida ga watan zulkaida shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda yake yayi daidai da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da izinin allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi a cikin wannan daura da allah ba mu iko muka faro wanda aka danganta mu littafin shine al'imamu zahid ali ibn hussein allah ka samu dace sannan kuma kada a manta manufanmu shine kokarin saman haja ko kuma wa abun nan ilimin luga da sauran ilimoma wanda za su taimaka mana wajen fahimtar nasosa na shari'a tare da ba da gudunmuwa ga shari'ar musulunci insha Allah subhanahu ta'ala za mu tashi harfin lami haka ne ko to al-imam zahiri ci gaba da cewa fa inna gururaha amsa amsa gurura fa inna sururaha amsa gurura أحل به ملمات الزوال وأري عن ثياب كان فيها وألبس, وألبس بعد ثوب الانتقال وبعد ركوبه وبعد, وبعد ركوبه الأفراس أفراس تيها يهادى بين أعناق الرجال إلى كبر يغادر فيه فردا نأى عن أقرب na'a'an akarabihi haka ne ko na'a'an akarabihi wa an mawati wa an mawali takhalla an muru'atihi wa walla walam walam yahjub walam tahjub mu'asaratul manali kai Allah ku shota ta isa abdul dinar kai Allah ku shota to malam ya ci gaba da cewa fa inna sururaha lallai farin cikinta farin cikinta ita duniya amsa yanzu gashi nan ya zamo ma'ana ya shiga wani lokaci nan amsa yana nufin wani lokaci ne daga cikin lokuta ba wai yayi yammaci ba mun fahimci wannan ku ba ya shiga lokacin yammaci ba ya shiga cikin wani lokaci gururan ma'ana ya zamo a cikin wani lokaci yanzu ya zama gururan ya zama rudani a hallabihi mulimmatu zawali sannan kuma gashi shi wannan dan adam da ya bar duniya a halla mulimmatu zawali bihi a halla ya sauka kenan ko a halla yuhillu daga halla ya hullu auta hullu kariban min darihim hatta ya ce wa adullahi halla ya hullu sauka kenan bi ma'ana nazala yanzilu to a halla bihi mulimmatul zawali yanzu kuma gashi alamomi mulimmat jami'i ne na mulimma bi ma'ana alama alaman zawali yanzu gashi ya mini ya ainihin same shi ko kuma ya faɗo masa ko ya sauka masa wato ma'ana abubuwa waɗanda ke nuna cewa yanzu ga shi ya bar ko kuma zai bar gidan duniya yanzu diga sun saukan masa kaga idan karke ya zo babu yana za a ce an jinkirta ma mutum fa inna sururaha lalle ga shi yanzu farin cikin ita duniya amsa gurura yanzu ga shi ya shigo cikin wani lokaci ko ya zamo a cikin wani lokaci ya zama rudi domin duk lokacin da mutum rayuwar ta zo garki to babu wani kuma mai sauran daɗi a cikin duniyar babu wani abu mai sauran daɗi a cikin duniyar a lokacin da mulimmatul zawali alamomin gushewa ma'ana barin duniya a hallabihi yanzu gashi sun sauka gare shi sun faɗo masa sun same shi kaga babu jinkiri sai dai ƙara yin menene sai dai ƙara yin tattali idan har ma mutum yana cikin hayyacinsa dan a cikin irin wannan lokaci wani sai kaga ya rude ya dimauce ba din komai ba saboda ƙarfi ya ragu kwakwalwar da dacin ake amfani da ita a yi tunani ita ma ta mene ta tafi komi ya rage ƙarfinsa komi ya rage nagartansa Allah ka samu dace shi yasa hadisi ke nuna mana cewa kofan tuba buɗe take tun mutum na da sauran numfashi ya yi kokari ya ga ya tuban mu Allah hadisi ke nuna mana yustajabu li ahadikum malam za a karba ma ɗayan ku da zanen ka daga hannu ka tuban mu Allah Allah sun ta'ala zai karba maka matukan mutum bai kai gargaran mutuwa ba idan mutum ya kai irin wannan hali yan uwa akwai bala'in hatsari ba domin kuma saboda da ni da kai dukkan mu babu wanda yake da assurance cewa ba wanda yake da garanti cewa wai idan rayuwar ta zo karke zai samu ya tuba ma Allah ashe kaga tsabagen dabara da fahimta da wayewa sai mu riko da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum manzo sallallahu alaihi wasallam kan nemi gafaran Allah sau 73 ko kuma sau 100 to da ni da kai wani adadi ne muka cire ya zama mana wuriri kullum lazimi kullum muna yi Allah ka samu dace wa urriya an siyabin sannan kuma za a tsiraitar da shi wa urriya ai jurrida za a tsiraitar da shi a cire mishi tufafi wannan alkyabba wannan rigan wandan da yake tun america kwanaki yake bamu labari a yau yau din nan idan da sabon jin zai fita ingila a yau yau din nan akwai waɗanda za su hau jirgi su tafi su je su eh wando wallahi fa kai la hawla la quwwata illa billah amma ko wannan dai din Najeriya babu wani babu wando sai an tafi Ingila na farko kenan sannan wannan duk kuɗin da za a yi amfani da shi me zai sa mutum ba zai zuba shi wajen yin madinin Allah yake ba Allah shi kyauta wa urriya sannan za a tsiraitar da shi ma'ana za a cire an an siyabin za a cire dukkan wani nau'in tufafi da ke jikin mutum mutum ya zama gawa kana fiha wanda mutum ya kasance a cikinta wa ulbisa sannan kuma za a sanya masa saubul intikali tifan ciratuwa tifan zuwa lahira da kafani kenan ba'adu bayan haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kun ga uwa tsabagen dubara tsabagen hikima mu kuma mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka samu dace intakala yantakilu ko alintikal hamzatu waslin sannan fanabaznahu bil ara'i al ara mamdud ko shine guri wanda yake wofintacce wanda ke ba komai mun fahimci wannan al makanil khali ko kuma al khala'u mun yi cikin maqsud da mamdud ko na ibnu durayd wa ba'da rukubihi al-afrasa tihan yuhada baina anaqir rijali hai Allah ka gafarta mana wa ba'da rukubil afrasa lafazin al-afras jam'i ne na al-faras doki da can mutum ga dukiya ga dawakai sai wanda ya hau sai wanda ya ga dama zai hau ya je duk inda yake so yana tafiya ana daga mashi hannu yana jinjina wani ma sai ya maga daman daga hannu ne ya zo wuce in yi gaje tarin talakawa ne to sai dai daga dan kawai da kai kawai wai din kana ce bai ba amma inda tarin masu hannu da shuni ne wannan hannu bibi ma zai daga musu shi ma Allah shi gare mu Allah shi kyauta to ba da rukubi afrasa bayan yayi ya hau bayan hawansa ga dawakai rakiba me mudari'in rakiba rakiba yarkabu bi wazni fa'ila yaf'alu Allah ba da lada tihan ai ajaban yana mai mamaki yana mai jinjina ma kansa ko kuma takabburan yana mai girman kai yana mai tsaurin kai gani yake duk duniyan ta dawo hannunsa saboda yana rike da madafin iko yana da kumban susa kai Allah ku shi kyauta Allah ka ba mu dukiya da ilimin da za su kara mana tsoron kai Allah ba wanda za su sa mu bauɗe muka ba ya Allah to yuhada sannan kuma sai a ɗauke shi baina anakin rijali a tsakankanin kafaɗin mazaje Allah ji malam albani ya ce yanzu idan dauda ce ta ƙari ke ga wane ne kattai waɗanda suke aiki ko ba haka ba amma ka dubi makirci ne yahudawa in an zo tallan sabulu yaya katuwa ke nunowa zai wanke jiki sai dai wani sai dai sai dai abin nan joy girl ko ba haka bane Allah shi kyauta Allah shi kan malam da sauran malaman mu gabaki da to sannan idan mutum di ya gama abin da zai yi a bayan ƙasa za a ɗauke shi yuhmalu za a ɗauke shi a mutan liman daga nan kuma sai sai kabari Allah ka samu dace ana jam'i ne na onuk ko akwai ai akwai kalma cikin alkur'ani kuwa na'am na'am wabil fadribu fawqa al'anak jazakumullahu khaira na'am wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi ga mufrad na kalman ko to Allah ya saka da alheri yuhada za a dake shi baina anaqir rijali tsakankanin kafadin mazaje ila kabrin har zuwa kabari nukira kabrin an kawo shi munakkar ko ba ba ba ba mamaki akwai alama abin da yasa ya kawo shi nakira shine menene domin tahwil domin firgici ka san akan kalma tanwini saboda waɗansu manufofa da akan sa misali na daga cikin dalilin da akan zo da kalma munakkara don a yi ibhami ja'a rajulun gashi ka san mutum fa suka ce ja'a rajulun wani mutum ya zo to akwai kuma lokaci za a kawo tanwini domin a nawwa'anta abu a nawwa'anta abu da sanin cikin alfiyan su ita mustalul hadith yakan kakkawo kalma da na kira ya nuna nau'i ne nau'i na waɗansu a masail da ke cikin a mustalul hadith to za a dauke shi ila kabarin zuwa ga wani gida wanda yake abin firgici kabari kenan yugadar fihi za a bashi yugadar bi ma'ana yutraku za a bar shi a can cikin kabari za a bar shi a can makabarta cikin kabari fihi cikinsa mana lamirin hi yaudu ila yaudu ila ila ila kabrin fardan halin zantonsa shi kadai na an akarabihi na an akarabihi ya nisanci tsararrakinsa ma'ana yanzu kuma gashi ya tafi gidan da ba dawowa ya yi nisa ga abokansa tsararrakinsa waɗanda akan zauna a dandali a ta wasa a ta karta a ta lido a ta lissafin kudi wa an mawali sannan kuma yanzu gashi ya nisanci abin nan mawali majibantansa ko kuma bayinsa masu hidima wannan shi ke wanke masa tufafi wannan shi ke kai masa wankin ko kuma ke buɗa masa hula wannan shi ke shi ke masa shusha ne ka san wani abun ma saboda rashin amincewa har ma akan samu wasu ne waɗanda za su rinka aiki daban-daban saboda akwai wadata to Allah ka samu dace Allah ka mana jagora akarabi hidin nan wannan yayi muna sama da wata ka'ida da muka karanta jiya ko cikin mulha ko wace ka'ida ce kenan shine al-mudafu idza kana jam'a jam'an li mudhakkarin tuhzafu nunuhu indal idafa ban sani ba haka ne kuwa na'am aqrabin to mu duba cikin shu'ara'i me Allah ya ce mu sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratakal aqrabina kaga jamur muzakkar salim ko gashi nan zida bada tanahi za'iduhu haka ne ko to yanzu gashi nan shi ma zo mun da irin shi kenan aqrabina asali aqrabihi asali aqrabina ne to da aka idafa zuwa ga namiri shikenan sai aka share nonon din mun fahimci wannan ko madalla wa an mawali jami ne na mai ne jami na maula to lamirin hi yana koma zuwa ga ina ne shi akwai mabanci tsakankanin almayitu da almaitu innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle za kai zaka mutu su ma za su mutu kaga sukan ce to almayitu shine wanda bai mutu ba dalilin wucin nan aya almaitu wanda shine kuma ya riga ya mutu din to Allah gafarta mana wa in kana kuma akan yi amfani ma da almayitu din wani lokaci akan nufinci shi mamaci din amma ibara na jumla shine ita za ta fito maka da ma'anar na'a bi ma'ana ba'uda wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi akwai kira kuma da ta zo wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi sai zamin kubail maddil wajibil muttasil kenan ko takalla an muru'atihi haka ne daga nan kuma shi kenan takalla an muru'atihi sai ya bar mutuntakansa ma'ana da can mutum ne mazauni a duniya yanzu kuma shi kenan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara rayuwarsa ta tafi za a dauke shi a tafi da shi makabarta duk wanda yake takama da su daga cikin dangi daga cikin abokai daga cikin ma waye waye waye waye duk sai bar su sai dai ya zama mene sai ya zama abin labari وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين haka ne ko waje annakum a hadisa haka ne to yanzu sai ya zama abin tattaunawa ko abin labari ai wani Allah ji kan wani Allah ka samu dace yan wa waɗannan wa'azuza ne fai da waje mu lura da su ba kawai wai mu sha dariya ko kuma mu sha abin nan ba ko da sauransu ko kuma a dauki liga wuce a'a wanda ya dace da nisi mu dauka mai ake da shi don Allah dai ya sha alwashi ƙarar gurare guda uku Allah da kanshi ya faɗa mana duk sai kowace dai sai ta dandana mutuwa kullu nafsin za'iqatul mauti wa inna ma tuwaffawna ujurukum yawmal qiyama a Ali Imran ko sai kuma suratul hajj ne ko anbiya ko kullu nafsin za'iqatul mauti wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna sai na karke an kabuti kullu nafsin za'iqatul mauti thumma ilayna turja'una to tunda zamu dandana mutuwa zamu tafi mu koma zuwa ga Allah Yan uwa me ya kamata laqad ana tazawudu inna kalna shike da sai mu shiri mu tattali wa tazawudu fa inna khayra zadi taqwa Allah ka sa mu dace tazawwal lil ladhi la budda minhu fa innal mauta mikatul lil ibadi atarda an takuna rafiqa qaumin hum bizadin wa anta bizadin ai ko tafiya za a yi ko ko dai ko dai ba wani abu zai ka dai dan rike dan dari dan dari dai ko dan dari biyu ko Allah ka samu dace Allah kyauta ta karken mu Allah gafarta mana kurakuran mu harful mim ne ko a ba mu karike ba takalla an muru'atihi wa walla yanzu gashi nan ya bar mutuntakansa ma'ana ya bar abokan hulɗa a nan duniya ya tafi cin shi kuma an tafi da shi lahira shi kuma wa walla sannan kuma ya mene ya juya baya ya juya musu baya ya tafi walam tahajjub haka ne walam tahajjub mu'asaratul manali almanal masdar ne na mene nala yanalu menene masdarin manal nala ya sama ko waje da ko idan ka samu kuɗi idan ka samu wani abu da wanda yake za ka yi farin ciki da shi wani abin ta goma shi akan ce menene nala amma kuma akwai inda idan ka yi ramakon gayya shi ma akan yi amfani da menene nala mun fahimci wannan ko mu shiga cikin ma'ajin to yanzu mu dawo manal shine duk wani abu da zaka sama a ra- a rayuwar duniya za ka ga mutane daban-daban ya san ya je ya kashe makudan kuɗi ya yi amfani da lokutansa masu tsada ya yi amfani da damansa da lafiyansa da lokacinsa da duk wani abin da zai amfana don ya je ya yi digiri ko ya masters ko ya phd ko kuma ya zama farfesa amma dangane da lahira ko oho ko oho ma'ana da dama za ka ga mutum ya koma yana fifita son duniya kullum dai abin da ya fi dama me zai kai ciki me zai sa a jiki amma lahira kuma fa ko oho to yanzu mu'afartu manali yanzu fifita samun abin nema lamta hajibu to sai ka kaddara akwai zamirin nasbi wanda ke za ka kaddara lamta hajibuhu fifita neman duniya da yake yi yanzu gashi ba ta mene ba ba ta ba shi kariya ba ba ta tsare shi daga mene ba daga mutuwan ba hajaba mai mudari'insa ya hajibu bi wazni fa'ala ya fulu Allah ka samu dace lam harfu nafiyin wa jazmin wa kalbin ko to Allah ka samu dace harful mimi sannan sai kuma harful mimi malam ya ci gaba da cewa walam yamrur bihi yawmun fadhi'un ashaddu alayhi min yawmil humami haka ne to walam ya- walam yamrur bihi yawmun fazi'un babu wani yini fazi'un mafi firgitarwa yamrur bihi wanda ya shuɗe masa ashaddu alaihi wanda yake mafi tsanani a kansa fiye da mene min yawmil humami ranar mutuwa la haula wala quwwata illa billah Allah ya cika allamul guyub ko allamul guyub akwai kira'a da karanta haka mun bince wannan ko innal muttaqina fi jannatin wa uyun akwai kira'a innal muttaqina fi jannatin wa uyun to babu wani abu mafi firgici ga dan adam sai randa aka ce gashi ranar mutuwa ta zo Allahu alam na daga cikin hakkin kyau haka ne ba mamaki Allahu subhanahu wa ta'ala ya boye mana yanzu akwai bankin da ana faɗo maka kasancewa in ka kai dukiyanka ba zai ci ba za ta zata ba ko guarantee trust bank eh su sun ba garanti dukiyanka in ka kai za a adana maka ba za- ba ba zai abin nan ba ba za ta zata ba ko shekara nawa ne zaka dawo ka sama to amma cikin mu nan akwai wanda yake da garanti cewa ranar lahadi ne ko litini ko talata ballantana karfe kaza ne zai tafi kaga babu kenan sai mu kokari mu dawo ma Allah subhanahu wataala ga baki din mu Allah shi gafarta mana to babu wani yini a gare shi mafi firgitarwa wanda ya wuce daga cikin ranakunsa ko kwanakan da ya yi a duniya fiye da ran da aka ce to gashi a yanzu kuma ka riga ka kura maleji mutuwa ta zo eh kwanakin da aka aka lissafa maka shikenan ka riga ka gama su Allah ka samu dace yawmun fadhi'un wannan zai zama menene babin menene sifa da mausub ko ina ina ina ina ina mausuf ina sifa to za ka iya idafa fa yawmul faza'i ina ne a cikin alkurani la yahzunuhumul faza'ul wa tatalakahumul afwan okay wannan wancan alfaza'ul akbar ne ko to za ka iya cewa yawmul faza'i ka yi idafa kamar yadda muka dinga gani a cikin karatun malamai Allah ka samu dace alhumam bi ma'ana kamar yadda mai fassara nan ya fassara yana da ma'anan mutuwa alhumam kuma yakan zo da ma'anan shugaba aina azma'ata ayu hadhal humamu nahnu nabtur ruba wa antal gamamu ina jin me habu bani ko ko hakari mi okay wannan habu bani ko to Allah saka da alheri kaga kenan ba kalmar ba kenan jazakumullahu khairan wa yawmal hashri afza'u afza'u minhu haula haka ne wa yawmal hashri afza'u minhu haulan eh nan ne a afzau ne ko ko azama na ce afzau na ce ko to Allah ya saka muku da alheri wa yawmal hashri ranan da za a kora mutane kalmomi ne guda uku akwai alba'su akwai alhashru ko kuma annushur ne ko to kalmomi guda biyu kenan ta da mu da za a yi a cikin kabari shine alba'su sannan kuma inda za a tattara mu a kora mu zuwa ga filin hisabi shine alhashru wa anzirhum yawmal Allah ka samu dace ga ma suratul hashri ko na'am ga annashuru nashuru shi kuma yana da ma'anar menene na'am watsawa ko to Allah saka da alheri eh wata kalma ce ita ma wanda zamu kara zawo da kanmu da mufradat al-lughawiyya to yawmul hashri ranan da za a tattara halittu ga baki ɗaya zuwa ga filin hisabi afza'u minhu shi yafi wancan firgici da tsoro lamirin hu ya uri ila ya uri ila to bari mu duba wancan baiti kila ya taimaka mana cikin ikon da mu kada samu abin nan walam yamrur bihi yawmun fazi'un ashaddu alayhi min yawmil humami kaga idan kai amfani da zamir yahudi yahudi la karbi sun mazkur sai kuma zuwa ga yawmul yawmul humami ko babu babu mafi firgitarwa afwan akwai kalman can marra ya murru marra ya murru wannan fi'ili ne mudha'af ma takarra ahadu usulihi to mudha'af din nan muta'addi ne koko lazim jazakumullahu khairan to shin ya zo da wajahin kiyasi ne koko wajahin shuzuri na'am wajahin kiyasi koko shuzuri shururi ko domin ai mun san fi'ili mun karanta cikin lamiya fi'ili wanda yake mudha'af ne lazim yana ɗaukan ma'aunin fa'ala yaf'ilu ne lazim afwan mudha'af muta'addi yana ɗaukan ma'aunin ya fa'ala yaf'ulu ne to a cikin shawaz akwai waɗanda suka zo da waje hide ko akwai wanda suka zo da waje biyu to ina jin yana in ba na manta ba yana daga cikin wanda suka zo da waje hide ko marra ya kamata kiyasi ya zama yamirru ne yami amma sai aka ji laraba sun yi amfani da shi ya murru haka ma alkur'ani ya sauka a kai ko wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala ta'qilun to Allah ka samu dace Allah shi kara fahimtar da mu to yanzu mun gano marje na zamiri ko kokarin gano marji na zamir ko maskat na lamiri yana da matukar muhimmanci musamman sai ka zo tafsirin qur'ani sai ka zo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam dole ne in kana karatu in ka ga lamiri a gaba ka san lamiri zina koma zuwa ga menene rashin sanin haka shine zai kawo rashin fassara mai kyau Allah subhanahu ta'ala yana cewa suratul qiyamah yana cewa wa innahu laqur'anun karimun ko fi kitabin maknunin sai ya ce a gaba la yamassuhu illa almutahharun to yanzu la yamassuhu illa almutahharun la yamassuhu lamirun hu shin zai koma ma zuwa kitabin maknunin ne ko ko laqur'anun karimun kitabin maknun shikenan Allah ji ga ibn qayyim a cikin tafsirinsa a tafsirul qayyim na ibn qayyim shi kan shi ya rajahantar da cewa lamirin la yamassuhu ya'udu ila kitabin maknun ne alkitab maknun kuma shine allahul mahfuz allahu alam Allah ka samu dace na'am in ya kuma malqurani akwai iskali guda biyu ko kamar da mai dame dame la ya masuhu la ya na'am idan naki ya ce ta aika kamanta mu ba'af ne da kamar sai musu ya alamatar jazumi to zai zama harkatul idgham manamin zuhuri harkatul idgham kenan amma da sabon shi ma ya ya ya ce wannan lamun Eh.
na yi wani sai ta wuce ya ce ta in taji ta intaji eh
Allah ka sa mu dace Allah kai mana jagora to bari mu ci gaba barakallahu fikum na'am fa kam inanni wa yawmul hashri ranan da za a tattara mutane halittu gaba ki dai zuwa ga gurin hisabi afza'u minhu shi ya fi firgici fiye da ranan da mutum zai mutu haka ne ko idza waqafa al-khala'iqu idan dukkan halittu suka tsayu bil makami to ai ba ana magana ne a nan duniya ba ballantana a ce makamu ibrahim ke nufi a'a lahira ne ko to ma'ana a filin za a yi hisabi Allah ka sa mu dace makam menene fi'ilin makam kama ya kumu sai ka ce a ba ba mas- eh, masdari kiyaman wa makaman makam ismul ah, makan mun fahimci wannan ko kamar misali mene kan misali nama ya namu manaman haza manami nan gurin ne bacci mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace za mu zo shi a cikin lamiya yadda za ka fitar da ismul makan da ismul zaman insha Allah ta'ala ba wanda ya fi iskari sai irin waɗanda suka zo fi'ili ajwab da irin makamantarsu to ibn malik duk ya duk ya fassale man su a cikin lamiya za mu gani insha Allah ta'ala Ah, sai mai kuma fa kam min zalimin yuqsi zalila haka ne yuqsa zalila wa mazlumin yushaddidu fil khisami ko yushaddadu yushaddadu ne fil khisami to to bari mu zo insha Allah fa kam min zalimin watan waɗannan nuska din duk galibi photocopy ake yi shi yasa zaka ta samun kurakurai na wasu sula da makamancin wannan to Allah ya samu wanda zai ta hakiki mai kyau a fitar da jazakumullahu khairan a fitar da nuska uh, wacce take mai kyau na'am fa kam min zalimin yuqsa zalilan kalmar yi kusa mecece ma'ananta yi ba'adu ko yi ba'adu ko subhanallazi asra bi abdihi min almasjid laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa ga nafasin al-aqsa nan bi ma'ana al-abad ko kam nan kuma istifhamiya ce ko kha- khabariya khabariya ce fa kam min zalimin da yawa zaka ga akwai azzalimi mun fahimci wannan ko da yawa za ka ga akwai wanda yake azzalimi ne yi kusa za a nisantar da shi da karamar Allah subhanahu wataala Allah shi kare mu ko kuma makamancin haka zalilan halin zantewar suna mene yana mai kaskanci eh, kaskantacce wanda a nan gidan duniya shi ke faɗa aji shi ke cewa kaza in yi ishara daidai take da mene hukunci la hawla wala quwwata illa billah wa mazlumin da kuma wanda yake abin zalunta ne yushaddadu wanda za a tsananta masa fil khisami wajen menene wajen husuma wajen fitar da haƙoƙin waɗanda ya mene ya ya zalunta ya husuma da su ko makamancin wannan to idan muka karanta yushaddidu waye zai zama fa'ili mazlum to wa mazlumin yushaddidu to ya fasanin zai zai fita kenan yan uwa na kaga ya wajen ya fita kenan wa mazlumin wannan kuma wannan shine fa karfi insha Allah barakallahu fikum wa mazlumin da wanda aka zalunta mazlum ismu maf'ul ne na mene na zalama ko zalama yazlimu zalimun na'am sai kuma mazluman ko a mazlumun ismul ah, maf'ul bihi to wa mazlumin da yawa zaka ga wanda wanda aka zalunce shi aka tauye masa haƙƙinsa yushaddidu zai shaddada zai tsananta fil khisami wajen mene wajen jayayya wajen kokarin a kwato musu haƙƙinsa ran tashin alkiyama duk wanda ya kashe wani a nan gidan duniya karke ran lahira da kanshi zai jawo wannan wanda ya kashe shi ya kawo shi kara gurin Allah ya ubangiji shi wannan shine ya kashe ni a tambaye shi me yasa ya kashe ni mene mishi a fitan min da haƙƙina Allah kare Allah shi kare mu abin mamaki abin mamaki kaga an ji an dauki hayan mutane kawai an ba su kuɗi su je su je su kashe mutane to wa ma yudrika cikin wanda zaka je kashen nan akwai waliyan Allah a ciki wal yadu billahi aga biya da kada lalacewa Allah ya shirya Allah ya shirya yan uwa mu yi ta kokarin sa yan uwa cikin juna cikin addu'a musamman mu nan Allah ya taimake muna kwanciya muna bacci muna cin abincin da muke so muna sa abin da mukan muke so mu sa bayan mun goge mun sa turare to ga waɗansu sun su ba su dama haka abincin ma sai dai a ɗibi ɗan yi a yafa baki to amma da ni da kai wacce gudunmuwa ce muke ba su na mene na addu'a tun da dai ba za mu je mu ba su kariya da bindiga ba ko ma tura musu da makamai ba ko kuma mu karanci wannan ba to ya waje ba mu ba su mu yi musu addu'a yana daga cikin la yumina hadukum afwan to la yumina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi in dai kana son ma kanka zaman lafiya to dan me ba za ka so ma dan uwanka musulmi shi ma zauna cikin lafiya da walwala da jin dadi ba Allah ka samu dace haqqul muslimi alal muslimi sittun shahid ɗinka na'am na'am kana kan gaskiya fa anta musibun mace kuma za ce mece mene anti musibatun ya taɓa faruwa muna wajen alkalancin musabaka aka bani tambayin ta juidi shikenan duk wanda ta gama karatunta ni kuma in neman tambayin ta juidi ta amsa sun ce na'am anti musibatun sai bace kuma in sake tambayin ta sai ta ce in ta bada amsa sun ce na'am anti musiba sai an sai dalibai suna ta dariya waɗansu ba da suka baki ko ya ce mai dalibai yan wa dalibai musiba shikenan sai wani aboki na sai na kusa da ni sai na bahanta da ni to kai fa ga abin da ke faruwa fa to sai da na fito ne bayani daga filin asaba yusibu ko asaba wannan sulasi ne ko ko rubai rubai ko to in kana son ka fitar da ismin fa'il na rubai idan ka mai da shi fi'ili mudari'i asaba yusibu yawon din sai da sai ka mai da tamimin kawai madmuma sai ka ce mene musibun asaba ya dace musibun wanda ya dace amma ce asabat tusibu haka ne ko to sai mi mene yawon din mai da shi mimun ita mimun sai mu ce musib da yake mace ce sai mu kara taguji a karki musibatun mun fahimci wannan ko kaman aqama yuqimu muqimun ita kuma ce fa muqimatun kaman misali anala yunilu a afwan ka misali menene adama yudimu mudimun ko kuma mudimatun ko to Allah ka sa mu dace akwai dana ya dinu dana ya dinu dana ya meye manan dana daga cikin manolin lafazin dana ba ce dana ya dinu ba fa dana ya dinu ko na ata allaha alabadla dana daga cikin amanan kenan ya yi addini akwai dana ya dinu kuma ya mene dana ya karbi bashi sai kuma ya dinu yana mene to yudinu ya din kamar da tamimun zai baka mene mudinun to kuma afuwan da ka adana yudini ne adana yudinu mene isin fa'il mudin ko wanda ya bada bashi to me isin fa'il isin maf'ul madin ko wanda ya mene ya karba shi mace kuma fa madinatu to abin da nake so mu kawo kenan wacce aka wacce ake bin da bashi saboda haka in kaji mutum ce ana madinatun to sai ka kokari ka fayyace wanne wanne ne kike nufi hajja ta Allah ka sa mu dace musamman cikin idan aka zo wajen al-algazul lugawiya na'am al-algazul lugawiya inna muhammadun karimin kaga yanzu duk inda aka je ko tudun sai ba ka je za su ce wallahi abu gisi boyi inna muhammadun to alkurani ya ce inna allaha baligu amrihi inna allaha ko inna ta harfu tawkidin wa nasbin ko to amma sai aka ce inna muhammadun ba ina saba ba to yanzu saboda haka inna anan fi'ili madhi ne mana kun gane shi yasa ma wadan su jalli irabin inna muhammad ah, inna muhammadan karimun kaga nan yayi daidai da inna na tawkidi ko inna sukan ce harfu tawkidin wa nasbin wa mushbihun bil fi'l zaka zaka iya gani wasu yin irabi haka to sai ka kimance to in in kaga an yi karka damu daidai ne domin akwai inna fi'il madin akwai inna harfu tawkidin wa nasbin kuma Mala Abdulsalam littafin ka akwai yana na a ciki ka zo ga ban sani ko da ke ba zo da shi ba ko miftahu al-irab ai ina ganin kan ba shi to Allah ka sa mu dace to yana da kyau wanda yake so yi kokari ya fitar da littafin miftahul irab al jamil jiddan na mubarak na'am ka Allah saka da alheri gashi nan annahu al-arabi miftahul irab talif Muhammad Muhammad Ahmad Marjan ne ko? Yana da kyau. Gaskiya a matsayinka na ɗalibin lirabi, karka yadda a ce baka da wannan littafi. Zai watan kaman kana tafiya ne sai ka ga wani makaho yana neman hanya sai ka ɗauke shi ka sa shi akan hanya. To haka wannan littafin yake. Zai taimaka maka yadda zaka gane ga yadda zaka lirabi. Miftahul Irab. Miftahul Irab. amma fa gaskiya ina ganin downloading ne zai wahala ko mu kan sai da aka yi saukar da wani application sannan aka yi saboda sun yi restricting din littafin sai ka biya to za a iya samun ga Malam Ibrahim nan za a iya samun shi insha Allah ta'ala zai fitar maka da shi in kuma kana son amma da maka da shi handbook ne dan karami kamar wannan to shi ma ina jin kamar nawa ne malam suna 700 ko to Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora na'am jazakumullah khairan wa assalamu alaikum jama'a na yi daidai jazakumullah khairan wa assalamu alaikum yayi yayi a wasalin ne ai waqif alal mansubi minhu bil alif ko ko ko zan ce ne jazakumullah khaira wa assalamu alaikum na'am na yi wasu duko? yawa sai in ce su zakun lau khairan wa asana ilaikum waɗansu ma malamai sun ce yadda za ka idgamu talwini cikin wawun a wajen Kur'ani haka za ka yi wajen hadisi har ma da luga jazakum lau khairan wa asana ilaikum haka waɗansu malamai suka ce mun banci wannan ko to Allah ya ji kan malamai Allah shi gafarta mana na'am to sai mai kuma malamai وشخص كان في الدنيا حكيرا يبوأ منزل النجب الكرام الله أكبر da yawa za ka ga wanda yake a wani mutum ne ko kuma da yawa za ka samu mutum wanda yake kana hakiran fi duniya wanda ke ya kasance abin rainawa ne a nan duniya haƙir zalil bi mana ba shi ba a ganin shi da wani mutunci yubawwa'u haka ne ko za a yi mai tattali yujahazu ko kuma yu'addu lahu za a mai tattalin manzilin nujibi gidan mutane waɗanda suke masu fitna masu fasaha masu kaifin basira alkirami masu daraja ma'ana da yawa za su da yawa za ka ga wanda yake nan duniya kaskantacce ne ba a kallon shi da wani gashi turan tashin alkiyama kuma sai ka gashi Allah ya yi mishi tanajin wani kyakkyawan masauki na zababbun mutane masu daraja a cikin gidan aljanna Allah ka sa muna cikin su Allah ka sa muna cikin su saboda haka yan uwa sai mu kokari mu dage aiki ne da ikhlasi bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa Allah yubadallaha illa bima shara'a kai wallahi malam malaman mu na sunna mu ta musu addu'a wallahi a azamu bisa ga tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam da san annabin da kuma mene aikata abin da annabin yayi kun ga yana ɗaya daga cikin da aka ci abin da aka cutar da wasu kenan sai aka ɗora su akan san manzon Allah ba tare kuma da mene ba aiki da abin da ya kanantar ba kai waliyazu billahi wannan ku abu ya lalace da dama sai ga mutum na fifita maganan malaminsa akan maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko na sahabi ne ma ka fifita ba kai zalunci ba ballantana ma shiryayyu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya muna ishara da mi da da mi koyi da su sayyidina abubakar ko umar ko usman ko ali ya faɗi magana amma sai ka ɗauko na malamin ka kara kai ai baka yi mutunci ba baka yi daraja ba to ina kuma na manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah shi yasa yan uwa wallahi duk malamin da zaka je wajen shi in dai ya azaka yana azaka kan tibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aiki da soyayya da aiki muhabbatan wa amalan wallahi tallahi ka rike shi hannu biyu ka rike shi hannu biyu don yana son ka da alheri ba don komai ba sai rin tashin alkiyama ne zaka ga sakamakon wannan abu insha Allah ta'ala amma kowa a dora ka kan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ga wannan zalunci ne Allah shi kare mu la hawla wala quwwata illa billah to daga cikin lataif lugawiya akwai wa shakhsin kana fi dunya haqiran mun san daga kana sai ismu ha sai khabaru ha ko to idza kana khabaru kana idza kana ismu kana nakiratan wa khabaruha jar wa majrur ko kuma zar da mazruf sai ai taqdimun mene wajaba taqdimul khabari ala khabari kana ala ismiha ha asalin ibaran shine wa shakhsin kana haqiran afwan haqiran ne mai ko to kana fi dunya haqira to to ai yanzu ma nan ba ma abin da nake so in kawo ba kenan abin da nake so in kawo cin in fadin al'amuran kin suki wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina kaga nasrul mu'minin shine ismu kana ko alaina shine mene khabaru kana muqaddam ko to anan yanzu fa zamu yi aiki ne tare da ku yan uwa kana fi dunya hakira yanzu muna neman ismu kana ne zamu ce menene ismu kana na'am damir mustatirun ko to bari mu fara tafiya akan wannan hanya Allah saka da alheri mu gani in bai bai fitar da mu ba sai mu dawo baya to fi dunya hakiran cikin nan wanne ne zai zama khabar kana nan wa shaksin kana hakiran fi dunya haka ne ko to kenan kaga lamiri mustatiri shine ismu kana hakiran shine zai zama to wata latifa nan ashe za a iya rabawa tsakankanin ismu kanar mine da ainihin khabarinta za a iya rabawa za a iya rabawa ma haka to Allahu alam Allah ka samu dace wa afullahi awsa'u kulli shay'in ta'ala Allahu khallaqul anami kai Allahu akbar yan uwa ka je kai ta bitan wannan baiti ka gani ka ga menene zai gadar maka a cikin zuciyanka na tsoron Allah yake cewa wa afullahi rangwamen Allah ausa'u shine mafi wadatan kulli shay'in dukkan abubuwa babu yadda za ka samu wata wadata tafi maka yardan Allah babu kai ko da mutanen duniya suna son ka ne wallahi tallahi bai kai son da Allah zai mene ba zai maka ba ma'ana bai kai inda a ce dukkan mutanen duniya haƙƙin kowa na kanka da mutane da aljannu da na farko da na ƙarke duka tun daga na farko har zuwa na ƙarke kowa ya maka afuwa wallahi afuwan Allah shi yafi komai afuwan Allah shi yafi komai shine malaikin cewa wa afuwan lahi afuwan Allah subhanahu wataala Allah ka gafarta mana aw sau kulli amrin shine mafi yalwan dukkan al'amurra shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba a duniya kullun yana addu'a Allahumma inni as'aluka ridaka wal janna wa a'udhuka min sakhatika wan nari yan uwa sai mu yawaita wannan addu'a sai mu yawaita ta'ala Allah Allah ya daukaka Allah ya daukaka ya buwaya ya girmama khallaqul anami mahalicin halittu ga baki daya khallaqu siga ce mu ba daga na mene na khaliq akwai khalaqa me mudari'in sa yakhluqu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar kaga fa'ala yaqulu ko akwai kuma khalaqa ya lalace ya tsofe me mudari'in sa yakhliqu ko menene bacin shatibi manan wa akhliq bihi id laysa yakhluqu jiddatan wa akhliq bihi id laysa yukhliqu jiddatan jadidan mawalihi ala jiddu mikbe muku bila ko to Allah ya saka da alheri Allah ka samu dace al'anam talikai ko gaba halitu gaba kida bi ma'ana mene a ina hujja ko ina karma a cikin suratul rahman wal arda wadaha lil anami haka ne ko to insha Allah sun ta'ala zamu dakata anan tuntun ma aka tamu ishara abinda Allah ya bamu iko muka karanta muka yi daidai Allah ya bamu lada da kuma aiki